إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا 23 haka ne ko 23 ga watan Rabiul Thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya dace da 15 ga watan goma shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min adillatil ahkam muna cikin babul aimani wan nuzur malam yace wa nabi hurairah radiyallahu anhu qal ba mun karanta shi ba ba mun karanta wafi riwayat ba ko abun karanta ko ko na zo mun karanta shi ba mun karanta shi wafi riwayat li abi dawud wa an-nasa'i a cikin wata riwaya ta Abu Dawud da Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda marfu'an abin daukakawa mana ya rawaito shi a matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahlifu bi aba'ikum kada ku rance da uwayenku maza wala bi ummahatikum kuma kada ku rance da uwayenku mata wala bil andad kuma kada ku rance da gumaka da lata da uzza da manata da isaf da na'ila da sauran gumaka kan ku rance da su ku rance da wa ku rance da Allah shi kadai kawai ba a rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wataala wala tahlifu billahi kada ku rance da Allah subhanahu wataala illa wa antum sadiqun sai in kun san ku masu gaskiya ne sai ku rance da Allah subhanahu wataala ana rantsuwa da Allah din da halaccin ta kuma bai halitta mutum yayi ta ba sai yana da gaskiya muna ganewa ko saraka wannan cikon karatun da ya gabata ne cewa ba a rancewa da kowa sai da Allah rantsuwa ibada ce ibada kuma ba a yi makowa ita sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace. Wani abi wurayar ta radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga abu wurayar ta Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce yaminuka rantsuwarka ya kai musulmi ala ma yusaddiquka bihi sahibuka akan abinda abokin jayayyar ka yake gaskata ka da wannan rantsuwar ne. Wafi riwayatin a cikin wata riwaya, al-yaminu ala niyyatil mustahlifi, rantsuwa tana tabbata ne akan niyan wanda ya nema a yi rantsuwa din. Muna gane ku? Al-mustahlif shi ne wanda ya neme ka rantsuwa wanda kuke rigima. Yace eh kace a ya ce yana binka ka ce a sai ce karance da Allah mana karance da Allah ba ya binka to wannan rantsuwar da kai ko da kai a cikin zuciyarka ka ɗauke ta a matsayin mai yaudara to tana nan akan niyyar shi wanda ya saka rantsuwa tunda shi a wurin shi yana binka saboda ka ke ya ce to karance saboda haka wannan rantsuwa sai ta cika shine ma'anar hadisi akhrajahuma muslimun imam muslim ya fitar da waɗannan hadisai guda biyu saboda haka hadisi yana yin nuni akan cewa rantsuwa tana kasancewa ne akan niyan wanda ya ce a yi rantsuwa da saboda haka niyan mai rantsuwa ba ta amfani shi idan ya yi niyan sabanin abin da ya bayyana to bai amfani shi kuma Allah ta'ala yana kallon shi wa yasa ka rantsuwa ne saraka in ka rantsuwa akan ƙarya to shi wanda yace ka rantse ba ƙarya yake ba saraka kuma in ka rantsuwa shikenan ka ka abin nan ka tafi da abin da ka dauka na shi cewa akan baka dauka ba to Allah na nan aiki shi Allah ya san shi wanda ya sa rantsuwa din wanda yake banka me yasa yace karanci saboda hakkin ka saboda ba yadda za a yi sai dai a rantsuwa din ba yadda wata hanya muna ganewa ko malamai suka ce kuma mai sa rantsuwa duk hukuncin ɗaya ne alkali ne ko ko ba alkali ba ko ko wanda yake binka shine ya sa rantsuwa duk hukuncin ɗaya ne in alkali ya sa ka to akan niyya alkali cewa alkali yana tuhumar ka cewa ana bin ka kace ba abin ka ka faɗi kaza kace ba kai in kai rantsuwa na rantsuwar tana nan akan abin da aka saka rantsuwa Allah ya sa mu dace wa an abdurrahman bin samura radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abdurrahman dan samura Allah ya kara mashi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su kare tabbata gare shi ya ce wa idha halafta ala yaminin idan kai rantsuwa akan wani abu za kai ko ba za kai ba fara'aita ghayraha sai kaga wani ita wannan rantsuwa din khayran minha ita ce mafi alheri daga rantsuwar da kai fa kaffir an yaminika to kai kafara daga rantsuwar da kai wa'til ladhi huwa khayr kaje ka aikata abin da yake shine yayi alheri daga rantsuwar da kai muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wa fi lafdhin lil bukhari a cikin wani lafazi ne imam al bukhari fa'til ladhi huwa khayr kaje ka aikata abin da yake shine mafi alheri wa kaffir an yaminika kai kafara daga rantsuwarka wa fi riwayatin li abi dawud a cikin wata riwaya ta abu dawud fa kaffir an yaminika kai kafara daga rantsuwarka thumma til ladhi huwa khair sannan ka je ka aikata abin da yake shine mafi alheri wa isnaduhuma sahih isnadin su duka gaba daya isnadi ne ingantacce wannan hadisi an karbo shi ne daga Abdurrahman dan Samura رضي الله تعالى عنه Durrahman ɗan Samura ya rasu shekara ta hamsin daidai bayan annabi, sallallahu Alaihi wasallama, yana ɗaya daga cikin waɗanda aka buɗa garin Sijistan, garin su Abu Dawuda da shi, garin da aka ci shi da yaƙin musulunci aka mai da mutanen garin musulmi. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bude wannan garin. To abin da ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rantsuwa kuma sai ya ga bari ya tada rantsuwa ya warware ta, ba laihi. Sai ka warware kai kafara. Shine kawai. In kai rantsuwa kace ba za ka yi ba, ko kai rantsuwa sai ka yi. In za ka yi kuma sai ka ga bai kamata yi ba, in kuma yi za ka in kuma ba yi za ka ba sai kaga ya dace ka yi to duk ba matsala sai ka je ka yi abu sai ka yi kafara kawai ba wani abu ne na tashin hankali ba ba wani abu ne da za ka tada hankalinka ba ga mai ta Allah ya kawo qad farada qad farada Allah lakum tahillata aymanikum Allah ya wajabta muku warwarewar rantsoyinku shine kafara da ka warware ka ta da rantsuwa sai ka yi kafara saboda haka hadisi dalili ne da yake nuna cewa duk wanda ya rantsuwa akan wani abu kuma sai ya ga barin wannan abin shi ya fi alheri daga yin wannan abin to wajibi ne in za ya aikata wannan abin to yi ko in za ya barin wannan abin ya kafara kawwa in ka ce wallahi sai ka bawa na kaza kuma sai ka ga ka in ka ba shi kai ba ba kada shikenan sai ka rike abinka sai ka yi mi sai ka yi kafara wallahi ba ka bawa na kaza kuma sai ka ga kai wa- abin abin nan da kace ba ka bashi nawa ne bari ka bashi to sai kai kafara ba cewa za ka yi to ya za ka yi makaranci a ga yadda za ka yi ba shi ka je ka yi kafara kawai kina Allah ya kawo maka mahita saboda haka duk lokacin da ka yi rantsuwa akan ba za ka yi abu ba ko za ka yi abu sai ka ga barin abin shi ya alheri to kai ka fara ka je ka aikata wannan abin kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana malamai sun yi sabani wurin idan ka yi rantsuwa kuma kana so ka tada malamai sun yi rantsuwa akan mai abin nan sun yi sabani akan cewa wato mustahabbi ne ka tara din ba wajibi ba ne ko mustahabbi ne ka yi abin da ka ce ba za ka yi ba mustahabbi ne ba dole ba ne sana hadisi yana nuna mana wato kafara ake ware yi sannan a yi abu domin ce fa kaffir an yamini ka watin ladi huwa khair ka yi kafara kuma ka je ka aikata abin da yake shine mafi alheri shi ma dai malamai sun yi sabani saboda haya ko wanda ya zo da makaffir an yaminika akwai kuma wanda ya zo fatin ladi huwa khairu makaffir duka ya zo da gabatar da kafara sannan ka aikata abin da karance ba za ka yi ba kuma ya zo da bayanin cewa ka fara yin kafara sa'annan me ka aikata abin da ka yi rantsuwa kan shi mana dai da zaran ka san cewa rantsuwa ka tada ta za ka yi to kai kafara ne wasu malamai suka ce a bari za kai sai kaya abin suka ce ai misalin shi kawai misalin sallah ne sallah su ba yanzu sallah isha'i dole ce kowa dole ce yanzu dole ce kan mu amma yaushe yau wani ba ya ta ce ya ci bare ya bashi kayan lokaci in ya tayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ko yawa sallah rubutacciya ce mai lokaci akan masu imani tana da lokacinta kamar azumin ramadan ne ka ce bari ka yi abinka yanzu tunda yanzu akwai dan sanyi sanyi ka yi abinka shi kenan in yazo ba kai yayi dole sai lokacin shi in lokaci bai zo ba ba a yi yawa kamar zakka ce lokacin da bai maka ce ka yi da sai lokaci ya cika kamar aikin hajji ne musu ci da aikin hajji ma dadin shi shi ba a yin shi in ba wurin shi ba sai an tai can wurin ko kuma yanzu ka je duk wuraren da ake dire su to da ba lokacin abu da sai wannan ibada bane kuma kasan makka ba kamar sauran kasashe bane wanda za ka iske wuraren ibada ga su nan kullum bude kawai a akwai kullun tsara ake da su kuma da hiski dan ma kawai ne je hayaniya tsara ake da su in ba lokaci ba ba a bude su kowa ya zo ba za a buda mai su ba to kaga dai ibadodi duk Allah subhanahu wataala ya kayyade musu lokaci to suka ce shi ma haka ta da rantsuwa sai ka tada kaya abu in ka ce zaka ci abu kai rantsuwa ka ce wallahi yau sai ka ci sai ka ci ayaba kaga dai akwai ta gata nan cikin gari ko kuma sai ka ce ka bari dai mun samu haka to tunda ka rantsuwa sai kai sai kai kafara muna ganewa ko ko kace ba za ka ci ayaba ba to kuma kawai sai kauce ka ganta gunduma gunduma mai kyau ga nan ta burge ka kace kai mai ayaba sai ka tuna kayan rantsuwa to kayan kai kafara sai ka ci mi sai ka ci ayaba ka yadda kake so ka ci ta ishe ka in yaso sai ka yi kafara sai ka nemo bayan Allah talakawa ka rarraba musu jikka-jikka ka nemi talaka goma ka ba su jika jika shi kenan ka yi kafara don jikan nan kowa ta shi ya abinci ai ko kuma ka zo ka yi tsaye wurin mai shago don da ya zo a baya rabin kilo don da ya zo bara ce a baya rabin kilo ka samu rabin kilo guda goma kilo biyar kenan ko na ka kare kafara sai in ba ka da hali sai ka zo ka yi azumi domin ka yi abin da zai amfani mutane ba ya amfani ka kai kaɗai ba ya yi. Ka samu lada ko mutane sun rabu da yunwa ta wannan rana. Da ya yi da ce kai kai azumi kai kaɗai ka karu. ka ya zumin ka tona mai na ka ya zumi kuma ka je ka yi buɗe baki kai kadai kaga abin da ya ba yasa aka ce sai in ba ka yawa in ba ka yi ci da mutane ba ka yi masu sutura Allah subhanahu wataala ce to sai ka je ka yi sai ka je ka yi azumin kwana uku Allah ya samu dace mana dai hadisi yana nuni akan cewa duk wanda ka yayi amma in sa samu ne ka bari har sai ka tada rantsuwarka in yaso sai kai kafara in ka aikata abin da kace ba za ka yi ba ko kuma in baka yi abin da kace za ka yi ba to sai ka je kai kafara in har lokaci ya zo ya wuce ba ka yi ba muna ganewa ko awwa a sa'an nan kuma hadisi yana nuni akan a cewa duk lokacin da mutum ya yi rantsuwa in ya yi istisna'i to rantsuwar shi za ta amfani shi wanda yake akwai hadisi na yana nan ta shiga ba wanda zai magana akan a istisna'i shine mutum ya ce insha Allah malam yace wa ibn umara radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمائك صلى الله عليه وسلم ياتي من حلف على يمين دو wanda ya rantsuwa akan wani abu da halafa da yamini da rantsuwa amma nan wani yamini yana nufi kai rantsuwa akan wani abu za ka yi ko ba za ka yi ba faƙala insha Allah da mutum ya ce ya rance da Allah ba zai kaza ba sai ce insha Allah fala hinsa alai babu kariya a kan shi dan ya ta da rantsuwar shi bata kare ba tana nan saboda mi ya ce insha Allah rawahu Ahmad wal arba'a malamai guda hudu suka rawaito wannan hadisi a cikin littattafan su da kuma Imam Ahmad wa sahahahu Ibn Hibban Ibn Hibbana ya ji hadisi ne ingantacce saboda haka kenan a wannan hadisi ne da malamai suka yi sabani wato game da ingancin shi Imam Tirmidhi yace wannan hadisi ba mu san wanda yace manzo Allah ya faɗe shi ba in ba Ayyuba ba wani babban malami ne tabi'i ne wanda ake cewa Ayyuba Sakhtiyani da cikin marwaita hadisi shi kare yace manzo Allah ya faɗe shi akwai wani cikin malama hadisi yake ibn ulayya yace wani lokaci ayyuba yace manzo Allah ya bade shi wani lokaci kuma yace sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bayhaqi yace wannan hadisin bai inganta ko kuma babu wanda ya inganta ya daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ayyuba tare da cewa shi ma ya kokonto a cikin shi ma'ana dai hadisi ne da malamai suke kai da kawo a wurin tabbatar da shi ya tabbata ko bai tabbata ba amma hadisi ne da malaman fiqihu kusan gaba ɗaya sun yi aiki da shi duk cikin babubbukan wato rantsuwa da bakance zaka ga da wannan hadisin ne ake magana akan mi akan rantsuwa da insha Allah cikin ta Ina hadisi ne wanda wasu malamai sun inganta shi wasu malamai kuma sun raunana shi abin da hadisi yake nuna kamar yadda ibn al-arabi ya ce duk musulmi gaba ɗaya sun yi jima'i akan cewa idan mace ya ce insha Allah to insha Allah din nan tana hana kulluwar rantsuwa amma da sharadin kasancewa insha Allah din ta haɗu da magana kana cewa wallahi ba za ka yi ba sai ka ce insha Allah wallahi ba za ka yi ba ko wallahi sai ka yi kaza sai ka ce insha Allah kai tsaye cikin magana ka kawo insha Allah amma ba wai sai an dade ba an dade an dade an dade zuwa ta wani ce ka ce wa sai ka yi zai ce na ce insha Allah ta ce a tunda can baka waɗi ba to inda ka hada ta da rantsuwar da kai to shi ke to shi ma wannan maganan a hada ta da rantsuwa ɗin malamai sun sha wasu suna ganin ko da an ɗauki lokaci ba matsala wasu kuma suna ganin lumfashi ma an kai bayan kace wallahi ba zan yi ba insha Allah ba ta yi ba saboda mai lumfashi ya zo ba wannan kaga ya tsanani kwarai wasu malamai suka ce a wannan shiru ma da kai dan yi shiru ma ba matsala ba ballantana numfashi wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da haduwa rantsuwar shi ta haɗu da insha Allah kai ya tashi daga wurin misali kana yanzu zanne cikin masallaci ko kaya a kira sallah kaya a dai sallar isha'i kana nan kaga duk kana zanne nan da zaran ka tashi kai ta daga masallaci sai da kai ta kace insha Allah to ba tai ba wasu kuma suka ce a insha Allah din da yake magana gwargwadon yadda mai makiyayen raƙuma zai zo ya tatsi nonon raƙuma da suka ya kware shi ko dan bokitin shida da nonon gwargwadon wannan lokacin da shi mai tatsar zai zo yana ya ce wallahi ba zai wallahi yau sai ya tace saniyan nan abin nan taguwan nan gaba daya to kuma sai ya ga kai bare ya bari kuma ga ya dade yana yi to in yace insha Allah ka hanya kare ka hanya tashi ya bar wurin to insha Allah shi tana yi ma'ana dai gwargwadon daukar lokacin da tatsan abin nan nonon rakuma zai ɗauka gwargwadon lokacin da ake so ka ɗauka daga rantsuwar ka zuwa fadin insha Allah wasu kuma ma suka wasu ma da suka karfafa suka ce bayan wata hudu in karanci da Allah ba za ka yi ba har bayan wata hudu kenan wata uku da kwana ishirin aka ce kaiwa ne rantsuwa kaiwa kace yace insha Allah wata hudu ai ba su cika ba ko sai da ibn jubair shi ya faɗa wannan magana ya ce tsawon wata hudu an baka dama abdullahi na abbas ya ce ma har abada ne ya abdullahi wa riwaya da aka ce har abada kawai in dai ba ka yi abin ko ba ka yi shi ba to duk lokacin da ka ce insha Allah to insha Allah ka ta yi shi ba ma lokaci ba ma wata hudu ba duk lokacin da ka ga dama to hadisi ne yana nuna wato to gaciya da insha Allah yawa mutum ya faɗi insha Allah lokacin da ya rantsuwa duk wanda ya ce ya rantsuwa da wani abu sai ce insha Allah to in ya tada rantsuwa manzo Allah ya ce babu kafara gare shi saboda ya kawo mi mashiya ta Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya ce wazkur rabbaka idza nasita ka faɗi suna Allah idan ka mance duk lokacin da ka tuna to ka faɗi suna Allah subhanahu wataala idan ka ga duk lokacin da ka faɗi suna Allah faɗin suna Allah zai amfane ka ko ba zai amfane ka ba zai amfane ka to saboda haka kenan dai duk wanda ya rantsuwa ce insha Allah to rantsuwar shi insha Allah za ta yi amfani Allah ya sa mu dace amin malam yace wa an radiyallahu anhu qala an karbo hadisi da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma yace kanat yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam lantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance cewa yake yi la wa muqallibil qulubi haka manzo Allah yake rantsuwa sallallahu alaihi wasallam rawal bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan rancewa da la wa muqallibil qulubi la wa muqa'a ma'ana ana cikin magana ne in an yi wani abu sai manzo ya ce a'a na rantse da wa na rantse da Allah wanda yake juye sukata to yana yawan rantsuwa wani lokaci kuma yana rancewa da la wa musarrifil qulubi والذي نفسي بيده wani lokaci ya tsaya da wa muqallibil qulubi wani lokaci kuma ya canza ya ce wa musarrifil qulubi wallazi nafsi biyadi ce a'a na rantse da Allah wanda yake juye sukata na rantse da Allah wanda raina yake ga hannun shi sai ya kara da wallazi nafsi biyadi ko kuma ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi sallallahu alaihi wa sallam ce ya rantse da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga hannun shi to kai ya rantse kai wannan rantsuwa ka kira sunan manzo Allah karar kawai haka shi sunan shi shi yana iya kiran sunan shi ba sai ya ce makan shi rasulullahi amma kai Allah ya ce ka ce mai rasulullahi ko ka ce mai nabiyullahi ko ba haka bane bai kamata ba kai in za ka rantsuwa ka ce wallazi nafsu muhammadin ba matsayinka na musulmi bai kamata ka kira manzon Allah da sunan shi ba ko sai dai ka ce wallazi nafsu rasulillahi bi yadihi ko wallazi nafsu nabiyillahi bi yadihi kaka ce manzon Allah ya faɗi a shi kai kai manzon Allah ne shi sunan shi ne sai kuma Allah ya ce ka girmama shi shi kuma akwai wanda Allah ya ce ko shi kai kira sunan shi ha amma kai aka ce kakka kira da sunan shi ka kira shi da sunan da Allah yake ba shi Allah ma bai taba ce mai ya Muhammad ba sai ce mai ya Rasulullah sai ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ka to kai me kai ka kai kuma ka kira shi da sunan shi wani lokaci kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wa rabbil kaaba yace ya rance da Allah Allah wanda yake shi ya halicci kaaba wani lokaci kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ta rantsuwa suka ji manzo Allah na ce wallazi nafsu abil qasim bi yadi na rance da wanda ran baban alqasim yake ga hannun shi sallallahu alaihi wasallam a wani wuri kuma aka ce rantsuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance na cewa ashhadu billahi wallazi nafsi bi yadi ko ashhadu inda Allah ina shaidar da ku wurin Allah na rantse da Allah wanda rai nake ga hannun shi to wadannan lafuzza ne da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin rantsuwa da su kuma dukkan sun mun gani wato rantsoyi ne waɗanda suke ɗauke da girmama Allah subhanahu wataala to haka ake so kai ma musulmi in za ka rantsuwa ka zanke rantsuwa da abin da yake nuna girman Allah ba girman halitta Allah in ka ce tarna tsakau kana nuna girman girman halitta Allah ba girman Allah amma kana yi cewa na rance da ubangijin tarnatsa tunda tarnatsa ta ke ta daga bakin mu to sai mu hada ta da ubangijinta na rantse da ubangijin kwaron kwatuku shikenan ka gama na rantse da ubangijin aradu amma ka ce aradu aradu aradu shirka sabon Allah ne baya da kyau amma da ka hada ta da Allah ma halittun ta ka gama ta halitta kai da haka muka yi ma da tuntun mun gyara ke Allah ya samu dace. Da haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam da rantsuwoyin da yake yana koya mu mu rantsuwa. Waɗannan rantsuwoyin da muka zano da wani su duka ana rantsuwa da da Allah da su. Abinda ake ni da muqallibil qulub jujjuye zukata ana nihin wato juye siffofin zukata din da halayen su. Ba wai ita zuciya ta juya ta ba tana haka a birkita maka ita ba. Awa zuciya haka birkita ma cikin ciki ya mutuwa za ta ita zuciya wata tsoka ce wadda Allah ta ya sanya mata wani sanadari ita ce ke sa ka so abu ko ka kishi kaga kyawun shi ko kaga munin shi ita ke sa ka so karatu ko ka kiso ko ka so kasuwa ko ka kiso ko ka so aiki ko haka ko ka so matarka ko ka kita duk zuciya ce ke da wannan duka Allah ya ba ta wannan ikon da abin da yake cikin gabobinka ba zai ji daɗin abin da ya ci ko ya taba ko ya suna ba sai in zuciya ta so abin da za ka taba ka ji shi da sanyi ka ji shi da zahi sai in zuciya ta yarda haka da abin da za ka lasawa ka ji zaƙin shi ko ka ji gishirin shi sai da yarda zuciya ba shi yasa za ka ganin wani abu ba ga ga wani abu kai kana so wani ba ya san shi wani abu kai wani na so kai kuma ba ka san shi ko ba haka ba a sai ga mutum ba ya san wani nau'i na abinci wani ba ya cin shinkawa saboda zuciyar shi ba ta so wani ba ya san nama saboda zuciya ba ta suka amma dai ta kware shi ka rayu ba ka cin nama wani kuma za ka ga zuciyar shi ta kyamatar mashi wani abu na nama wani kala wani ba ya sanna awaki wani ba ya sanna raguna wani ba ya sanna shanu wani ba ya sanna kashi wani ba ya sanna zabi wani ba ya sanna tantabarwa wani ba ya san kihi wani ba ya san hwara da ka zo da hwara soyayya wurin yanzu ya ji kamar zaya mai bare tashi ya bar wurin duk zuciya ce to duka Allah subhanahu wataala shine ba ta wannan iko shine ke juya ta sarrafa ta yadda ya ga dama muna ganewa ko to abinda ake ni da Allah ta'ala mai juya zukata ma'ana mai soya mata ra'ayi daga wani ra'ayi zuwa wani ra'ayi daga mummuna zuwa mai kyau ko kuma daga mai kyau zuwa mummuna saboda haka zuciya wani bangare ne na jiki wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi kuma ya sanya shi ya sanya shi ga mutum a matsayin wato ilimi da magana ta matattara komi ji shi yasa manzalar sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mubgha zala ce ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu in ta gyaru duk jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al jasad kullu in ta lalace jiki gaba daya lalace ala wa hiya al qalb ita ce zuciya Allah ya gyara mana zukatan amin kaga tana abubuwa dauki da yawa take dauke da su masu tarin yawa Allah ya ba ta wani Allah ya ba ta ikon rikon abubuwa da yawa me abin nan din da ke cikin ta me gadda ke cikin ta Allah kada ya san ya kafi miliyoyi ne ita za ta dauka Qur'ani da kirawoyi guda goma ayoyi dubu shidda ta ɗauki hadisai dubu ɗari biyar duk ta riƙe ta ɗauki littattafai da yawa na asa duk ba ta fashi ba tana nan kuma ba virus ba virus ba ya shigar ta bari a samu mata antivirus ba ruwanka tana nan Allah ya saya mata antivirus ɗinta ba ta lalacewa ta abubuwan da ka da ce in kaga sun yi abin nan to ka ka virus din da shine ka tsuha ta yi rauni kenan cikin ka baya daukar ita ba ta gashi an dauki shekaru da yawa ka kurare 80 kaga kenan daga abubuwan da wasu kana rike wasu almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rancewa da ni kuma hadisi dalili ne da yake nuna mana halaccin rantsuwa da sifa daga cikin sifofin Allah ko da ba su kasance daga sifofin zatin Allah ba tunda dai sifofi ne na Allah domin Allah shi ke juye zukata ko yawwa daga sharri zuwa alheri ko kuma daga alheri zuwa sharri daga kafirci zuwa imani ko kuma daga imani zuwa kafirci saboda haka ya halitta karance da dukkan wata siffa ta Allah daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace malam yace wa ana abdullahi bin abd radiyallahu anhu qal an karba hadisi daga abdullahi dan amra Allah ya kara masa yarda yace jaa a'rabiyyun wani balaraban kauye ko kuma ba kauye arabi ko dai kace balaraban kauye ko kuma mutunan kauye duk wanda ya zanna kauye kauye ne garin su wurin zaman shi yake ce ma arabi jamin shi kuma la arab kauyawa to ba kauye ya zo ra annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah mal kaba'ir yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam menene kaba'ir me yake ce ma kaba'ir mana menene manya-manyan zunubai kamar ya ji alkur'ani na faɗin su to yana so ya san menene ya ji alkur'ani na cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an idan kuka kaurace ma manya manyan laifukan da aka hana ku aikatawa da kuma walladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha waɗanda suke nisanta manya manyan laifuka da kuma alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha ma'ana dai yaji kalmai ta kaba'ira to sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me ake ce ma kaba'ir me ma'anan kaba'ir shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakara al-haditha sai Abdullahi da Amr ya faɗa hadisi wa fihi a cikin hadisin sai manzo Allah ya ce al-yaminul ghamus rantsuwa mai hallakawa rantsuwa wadda take durmiyar da mai ita ta shigar da mai ita a cikin wuta jahannama rantsuwa ce amma saboda ba ta da kyawu sai ta jefa mutum cikin wuta wa fihi ya zo a cikin hadisin qultu sai nace wa mal yaminul ghamus me ake ce mai rantsuwa mai durmi yadda mai ita bala ya ce allati ita ce rantsuwa wadda ya fataɓi ubiha da ita mutum zai kwaci malam ri'in muslim dukiyan wani mutum musulmi kuwa shi wannan mutumin da ya kwaci dukiyan wani mutum musulmi fiha a cikin ita wannan rantsuwar kazibun makaryaci ne rantsuwa ba ta gaskiya ba ce kai rantsuwa da wadan ka samu wani abu akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi yana wannan hadisi yana nuna mamu wato rantsuwa ta ƙarya ba ta da kyau muna cikin baban da yake bayanin rantsuwa to mana dama ta an ce wala talibu billahi illa wa antum sadiquna kan ku rance da Allah sai kuna da gaskiya to haka ake so musulmi in za ya rancewa da Allah ya san da gaskiya ki yana da gaskiya rantsuwa da Allah ba kan wani abu wanda shi ƙarya yake cikin wannan abu kuma wannan hadisi yana nuna mu kenan rantsoyi kala kala ne akalla rantsuwa guda uku ce akwai al-yaminul munaqida rantsuwar da take kulluwa ita ce rantsuwar da zaka cewa ka rantsi da Allah akan wani abu kamar rantsuwar da ta gabata wannan halittaccen rantsuwa ce kuma hukunci na binta akwai rantsuwar da za ka yi akan ƙarya ita ce wannan al-yaminul ghamus rantsuwar da za ka yi ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ko kai abu kaza haka ya taso maka ko kuma rantsuwar da za ka tsaya wa gaiban alkali wurin shari'a karanci da Allah kuma kai ka san baka da gaskiya to ita ke ce ma al-yaminul ghamus aga halan in ma duniya ka tira bata kama ka bata ci ka ba to wallahi lahira sai ta ci ka in Allah ya kyale ka nan duniya to ya gara ma ya kama ka ka huta da azaban lahira to akwai kuma rantsuwar da ake ce ma al-yaminul lagu rantsuwa ta wargi rantsuwa da ba ta da hukunci irin wanda zaka cewa bada Allah baka ga wani ba wallahi ban ganshi ba wani da Allah zo ka raka ni wallahi ba ni zuwa rantsuwa ce irin ta ni a yau da gobe na yi la wallahi bala wallahi i wallahi haka eh haka ne wallahi a wallahi ba haka nan bane wallahi ba haka nan bane wallahi ƙarya kake kai wannan yaminul lahu ce ita ce wanda Allah ya faɗa wuri bi cikin Qur'ani suratul baqara da suratul maida suratul baqara Allah ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi amanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim Allah bai kama ku da yasassan rantsuwa sai dai Allah yana kama ku da rantsuwar da ta kulla cikin zukatanku suratul maida Allah ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi amanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah bai kama ku da yasassan rantsuwa sai dai Allah yana kama ku da abin da rantsuwan ku suka kulla to wannan shi ake ce ma wato al-yamin Allahu to amma mu muna cikin baban yamini mi yaminul ghamus rantsuwa manzo Allah ya fassara ta ita ce wanda zaka rance ka kwace dukiyar mutum wurin shari'a wurin alkali a tada ka kai rantsuwa ya ce na bin ka ce ba ban ka karance ta wannan rantsuwa mai hallakawa ce Allah ya kiyaye mu na hadisi yayi magana akan wato alkaba'ira haka ne ko alkaba'ira zunubai ne masu tarin yawa malamai sun yi sabani a cikin ainihi zunubai shin zunubai kashi biyu ne ko duk guda ɗaya ne akwai kaba'ira akwai sagaira ko ba wasu jama'a daga cikin malamai sun ta kai cewa zunubai dukkan su kaba'ira ne kawai wasu kuma suka ta zunubai sun kasu gida biyu su ne malaman da suka yi yawa akwai kaba'ira akwai sagaira akwai manya akwai kankana tunda Allah ta'ala ya ce in tajtanibu kaba'ira manya manya kaga ya nuna mafhumul mukhalafa yana nuna akwai kankana kuma gashi Allah ta'ala yana cewa nukaffir ankum sayyi'ati ina akwai manyan zunubai akwai kuma wanda zamu karkare muku saboda kun nisanci kina wanda zamu karkare muku din menene kankana ne saboda kun nisanci manya din wasu malamai suka ce a kawai zunubai dukkan suka bayar saboda babu dalili ba hadisi ba aya wanda ta ce sai dai dukkan su ce kaba'ira amma babu dalilin aka samu ya ce saza'ira duk zunubai kenan duk ɗaya ne amma dai tunda Allah ta'ala yana bambanta na cewa kaba'iral ithmi wal fawahisha sai ce kuma illal lamama sai allamama allamama aka ce suna saza'ir dan kankana wasu malamai suna ganin zunubai kashi biyu ne akwai manya akwai kankana kuma wannan shine dalili ko ita ce magana wadda dalili mai karfi ke nuni akan ta cewa zunubai ba kala ɗaya bane sai dai duka gaba ɗaya ba a san su ba a san musulmi ya aikata a zunubai manya manya kaɗan daga cikin su ga shirka da Allah shine akbarul kaba'ir al-ishraku billah manzo Allah ya faɗa da kanshi أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين باكين annabi mai daraja shi ya faɗi wannan kuma Allah ya ce inna shirka la zulmun azim shirka wallahi zalunci ne mai girma Allah ya kare mu akwai kisan kai ba da gaskiya ba shi ma kaba'ira ne akwai zina kaba'ira ce zinar da tafi muni shine kai zina da matan makwabci ko kuma mutum ya da muharrama shi muharrama kaunanka ko magajiyarka ko diyar kaunanka ko diyar magajiyarka akwai kuma gudu a wurin yaki mutum ya gudu daga hilin yaki ya tsere ya ji tsoro shi ma wannan kaba'ira ne akwai cin kuɗi da ruwa ko dai ka zanyi mu'amalar kuɗi da ruwa ko ku a'a kai ke ba mutane suna mai doma kari ko kuma kai ke an sa kuma kana karawa shi ma ka bayira ne sannan akwai cin dukiyar maraya ba da haƙƙi ba sannan akwai kasafi ga mata waɗanda suke masu kamun kai sannan akwai asiri tsiri akwai kuma rena mutum rena musulmi ka wulakantar da shi ka nuna shi ba kowa bane akwai shaidar zur shaida ta ƙarya wadda ake wurin shari'a akwai ta wannan rantsuwar da muke magana a kanta duka ba'ira ne akwai annamimanci shiga tsakanin aboki da aboki ka bata su ko tsakanin miji da mata ko tsakanin da da uba ko tsakanin da da uwa ko tsakanin kane da magaji ko tsakanin mai gida da bara ka zo ka raba su babban laifi ne akwai sata akwai shan giya akwai halatta dakin Allah subhanahu wataala halatta fada a cikin shi kai fada a cikin ce ai ba komai bane akwai tada cinaki a ce ka wasa cinaki akwai tada alkawari akwai barin sunna me sunna sunna ba- babi ne mai yawa ba abu guda ɗaya ne sunna ba ko barin sunna kai ba ka sunna kawai barin sunna sai dai ka zaɓo su sunnonin da ka bar su shi ma laifi ne na'am suna yiwa mana mina in ba su yiwa a ce kai koko Allah ta ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara na'am kira sallah ko
Allah wannan ke tambaya in za a ramka ma mamaci azumi wanda ake bin shi na wajibi in an samu wanda ba ke gadon shi ba suka ce suna so su ma su ɗan yi su gama da magadan wai ana iya barin su kuma in sun yi yayi Yana tambaya idan aka samu waɗanda za su wato yi ma mamaci azumin da ake bai shi, to aka samu a cikin waɗanda su wasu da gadon shi suka ce su ma suna so a kama a yi tare da su. In suka yi ko yayi, yayi, Mm, yayi, insha Allah. Wanda wannan ba sa su aka yi ba, su suka sa kansu.
ya kai Na'am.
wannan kuma ke tambaya wai malam ya ake yin kafara
Yana tambaya waya ake yin kafara, wace irin kafara?
shine wai bayyana Kafara kala-kala ce, akwai ta kisan kai, akwai ta rantsuwa, akwai ta zihari, akwai ta azumi, akwai kafara ta karya azumi, akwai kafara ta karya azumi ta bangaren saduwa da iyali. Wace ke tambaya? Aka suna da yawa, bayanin su sai ci mu lokaci.
gaskiya ne Sati na gaba sai rubuta wace yake tambaya ciki.
yawa wannan kuma ke tambaya wai raihana yake ce wannan suna yana da kyau a sa yarinya
Me?
raihana Raihana turare ke, turare mai kamshi. Ko ko ya halitta sanya ma ya suna Raihana. Ya halitta. Kalma ce ta Alƙur'ani wa Raihana. turare mai kamshi ya halitta mu Asha. wannan kuma ke tambaya ce bar addu'a yake ce malam zuciya shi ta kamu da son kuɗi kwarai hai ya kai yanzu bai karatun alkur'ani ya ce yana bar addu'a
bai ce yana bara addu'a zuciya shi ta kama da san kuɗi har ya kai wai a shi yanzu barar da yake ba bara yake a ba a kama mai samu kuɗin ba a bara yake yi zuciya shi ta kama da san kuɗi har ba ya karatun ƙurani ko ƙurani ya ɗauka sai ga ɓata lokaci ne bara ta yi neman su Allah ya kawo masauki Na'am. Shi yake nan ko.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Salam.
Eh, Imam wani da tambaya ya ce addu'a da ake ta istihara ko ya halitta a bita da salata annabi.
Wa addu'a da ake ta istikhara. Wai halitta an yi ta kuma a yi- a yi salati ga annabi. Salati ga annabi ko ina kowace addu'a aka yi ana iya kara da salati annabi. Kuma an ce duk addu'a da kai ana hana ta zuwa wurin Allah in baka yi salati. In kaga ko ita addu'a da manzala ya koyar in dai ita kadai ya koyar a wurin ta bai wani salati ba kai sai kai. sau da shi da ya koyar ya ya riga ya gaya maka cewa ta addu'a sai kayi salati haka ne na'am Sai tambaya ta biyu malam wani ya tambaya ce da sunan Aminu da Al-Amin da Muhammad Aminu wani ya kata.
yace yana tambaya da suna Aminu da suna Al-Aminu da sunan Muhammad Al-Aminu wai wane ne daidai duk daidai ne Al-Aminu suna ne Aminu suna ne Muhammad al-Aminu suna biyu ne Muhammad daban al-Aminu daban nan suna biyu ne ka hada amma duk suna duk suna guda ne Aminu shine Ami- shine Laminu kuma shine al-Aminu duk ɗaya ne duk wanda ka jana ce ma Aminu to shine Laminu kuma Aminu da Hafsu ne Laminu da Warshi duk suna guda ne ake sauyawa aminu shine laminu shine al'aminu Allah ya sa mu dace duk sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yawa sai tambaya ta ƙarshe mala idan mutum ya nuna gujiya idan zai hida zakata gujiya zai bada ko kuɗin zai hida idan mutum ya yi noman gushiya wai in ya tashi yadda zakatta kudin za ya bada koko gushiya To malamai suna magana wasu suna ganin kamar su gushiya ana ya ɗaukan abin nan a bada ana ya bada kudinsu wasu kuma suna ganin ma ana ya bada a, man kudin mansu wannan kuma galibi masu noman gushiya ba- ba su- ba su- ba su yin mai yawa inda suka noma ta haka suke sai da abu su amma mutanen da mutum zai noma kuma ya zo ya tace ma ya man gujiya da abin shi shi malamai suna faɗin cewa sai ya sai da man sai ya dama kuɗin man zaka amma tun da saidawa ake yi to kamata yi gujiya da ita da sauran abubuwan da suke tawa daga cikin wasa ta hukuncin su saura ka ita ma za a hidda mata zakka kamar yadda ake hidda ma aji za a hidda mata cikin tiya ɗari uku a hidda talatin na'am ita ayatan da zakka a'a ya ma duka ba abin da ake noma cikin ƙasa in dai ana ajiye shi kuma abinci ne ba na iya da mai zaka aya kuma kaga abinci ce kuma ana ajiye ta shekaru ma sai sai a ajiye ta shekara nawa tana shekara nawa bismillah gida nawa ne Yi maza, yi maza.
Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zai- ma- Malam ne hukuncin mutum da ke ma'a- uku ma'amala wanda abokin da ake ma'amala da shi musakan mayan kabairai.
mai hukuncin wai yin mu'amala da mutumin da yake da yake aikata kaba'ira in mu'amala kai tsaye ce to ba ta da kyau mu'amala ce kawai kuke da shi ba wani ba wani sayi da sayi da abu bane ba aiki hada kuma haka kawai mu'amala ce ta hudda ta zama wuri guda daya wannan baya da kyau Allah ya sa mu dace Amin. Hukuncin kiran sallah na da asuba. As- Kiran sallah as-salatu khairun minan nawm. Kira na harko da na bidiya.
Duk ɗaya ne.
Na'am.
Ah, salatu khairun minan nawm farko ake yin ta koko kira na biyu duk ɗaya ne duk wanda kai yayi ana yi dubin karanta nan wani Mm. Na'am. Eh, da abubuwa ne da bai kamata su zanci hada mu rigima Mm. Na'am. Tun kuma abi- abinda ana yin shi cikin addini kakka zo ka ce dole sai an sauya shi ma addini ya yarda da ya yarda da a salatu khairu min an-nawm karshen kiran sallah ba sai kai ba ka ce dole sai kai da wanda za a ta rigima addinin mu na addinin zaman laya ne ba na tashi hankali abinda ka san addini ya yarda da shi to ko me ne ka kawo wani sabo dole ne sai an gane kai kowane ne mu zauna laya da Allah mu zanki son zama laya cikin rayuwa shi wannan din in kai addini ya da shi to sai mi kuma na'am na son gai tambaya don eh, wayan gaisuwa wayan gaisuwa da ma'amala ko yan sayi da saidawa su eh, ta ta wannan rantsuwa haka shine ba ta da kyau rantsuwa cikin kasuwanci ba ta da kyau wurin gaisawa eh ko yan gaisuwa kuma ce wa- ana kan Allah sai ce wallahi da wannan ai yaminul gamus ce Mm, wurin gaisawa nan babu lai ba a so amma dai ba wani abu ciki mm.
ba sa yawan rantsuwa ina kwana wallahi lahiya lau lahiya lau wallahi lahiya ba shakku ake ba ina kwana kawai sai kayan rantsuwa an ce ma ina kwana lahiya lau amma zai ga mutum na wallahi lahiya lau wallahi lahiya lau wallahi ya ta yi amma dai babu komai a ciki sai dai ba a san yawan yi to Allah ya biya mana bukatu gaba daya Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya zai Allah ka raba mana asiri duniya da lahira ka kawo mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita Allah ka yafe mana sunufan mu gaba daya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hana mu da su a aljanna Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasar mu ya Allah Allah ka raba mu da hituna da tashin hankali ya Allah shugabannin mu Allah ka ƙara musu tsoron ka ya Allah Allah ka ƙara musu tausayin mu ya Allah Allah ka ƙara musu talakawan su ya Allah duk abin da za su yi Allah ka sa su yi shi dan amfanin talaka ya Allah duk abin da za su yi cutar da talaka Allah kada ka bar su aikata shi ya Allah Allah ka matsa masa sai abin da zai amfani talaka ya Allah Allah ka tilasta masa ya Allah Allah ka ba su mashawarta na gari na kwarai ya Allah waɗanda za su gara musu alkhairi kuma su aikata waɗanda za su tsawatar da su daga sharri su guje shi ya Allah jami'an tsaron mu daina su ya Allah ka tsare mana su ya Allah yan kasuwan mu kanana da mai ya Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka yaye musu dukkan matsaloli gaba da ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da matan su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah ka ba su aiki da ilimi masu amfani ya Allah waɗanda za su amfanin addininmu da kasanmu da al'ummarmu gaba ɗaya ya Allah Allah ka cece mu ya Allah Allah ka tabo mu daga walakar da kuke ciki ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai albarka ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira Allah ka yafe mu da sanabban mu ya Allah Allah ka kashe mu na musulmi ya Allah Allah ka bada sakayya da gidan aljanna ya Allah abinda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka sa mu na sanadi shiga gidan aljanna ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين